Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku lale marhaban ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. Gwamnatin jihar Zamfara ta bayyana rufe kasuwannin hada-hadar dabbobi takwas da ke ƙananan hukumomi hudu a faɗin jihar. Zamfara da ke arewa maso yammacin Najeriya na cikin tsaka mai wuyar ta'addancin masu garkuwa da mutane da satar dabbobi. Menene gaskiyar dalilan ɗaukar wannan mataki? Yaya al'ummar jihar Zamfara ke kallon wannan matakin? Ku biyo mu sannu a hankali ta cikin shirin. Waɗannan kasuwanni da aka rufe da dama suna ƙananan hukumomin da ke wajen gari ne ba a cikin birnin jihar Zamfara suke ba. Masu hada-hada a waɗannan kasuwanni sun bayyana mana yadda suka ji da wannan mataki da gwamnatin ta ɗauka.
Sunana Murtala Muhammad nake. Ina anka local government ne, Bagega Ward, Kawaye nake. Eh, an rufe kasuwar Bagega.
Yaya alaƙa ka da wannan kasuwa kafin a rufe ta?
To, da yake wani bi muka ɗan tafi mu kai ɗan abin da aka gare mu kamar noma in mun yi haka da sauran busashe haka ko kaji haka muna ɗan kaiwa mu sayar. To yanzu kuma dai babu abin da aka kaiwa sai abin da an ka noma to kuma duk dai mahiyanci yanzu komai na gona sai dai nan gaba kaka ta yi.
To amma kafin yanzu akwai matsala da ake samu dangane da cinikayyar so bisa she wato kamar dabbobi kenan.
Eh a to matsala tukuna to yanzu kaga abun an fara ne yanzu matsala kan akwai ta.
Kaga akwai waɗansu daga cikin kasuwannin da wasu suka tabbatar mana cewa ana kawo da dabbobi na sata.
a wannan ma magana babu wai wai wai gare ta ko wai babu sai ka zo za ka tabbatar da ita Cewa da gaske kenan nan ma kasuwar taku ana kawo bisashe na sata.
su ma sun ma yawa ma haɗin ma akwai wanda ba su ba sun ma yawa mafi yawanci To yanzu da aka rufe wannan kasuwa ta dabbobi yaya kuke ji?
to muna dai ɗarɗa saboda babu wani mataki da ita kanta hukuma ta ɗauka na kariya gare mu saboda idan ba su samu suna kai bisashen nan to mu a haka nan don da a rika bi mu gidaje ana cazanmu da matanmu da sauran wulakanci da sauransu dalilin haka nan So da haka kuna da fargaba kenan.
a kwarai akwai fargaba saboda barazana ce gare mu saboda kusashen nan da suka saya na suka samun kuɗi suna ɗauke hankalinsu da gare mu to kuma yanzu tun da ba su da busashe kaga akwai matsala sai dai Allah shi mana magani kawai To yanzu da misali a ce akwai tsaro kwarai da gaske akwai shiri na musamman da aka yi domin ganin cewa ba su yi muku illa ba saboda rufe wannan kasuwa. Za ku iya bayyana Eh.
cewa kun ji daɗi kenan da aka rufe?
a wallahi kwarai kwarai ku mun ji daɗi kwarai da mun ji daɗi kwarai ku saboda mi saboda mu muna neman duk wata hanya da za a tungulta mutanen nan mu- mu- mu samu zama lahiya
Sunana Abdullahi Muhammad, amma mafi yawancin mutane sun fi kirana da baban gida. Nasara Burkullu. Eh to akwai abubuwa da yawa waɗanda suna faruwa a kasuwar, kuma ba ita kaɗai ba ce gaskiya, amma tana cikin manyan kasuwannin waɗanda aka rufe. Gaskiya ana kai shanu ne na sata a wurin.
Na'am.
To yana ɗaya daga cikin abin da ya sa gwamnati ta ga cewa ya kamata a ruhe saboda ɗaukan mataki na tsaro. Ana shiga da shanu mafi yawancin mutane idan sun je kasuwar wasu suna, suna tarar da shanunsu da aka sata wuri.
Kai kana yawan zuwa kasuwar?
Eh gaskiya wani lokaci ina yawan zuwa har dai ga sallah lokacin sallah haka.
To yaya rufe wannan kasuwa zai shafi harkokin al'ummar da ke wannan yanki?
a wallahi za a tsaya gaskiya kasuwanci za a tsaya ko in ce ya ma tsaya cak don mun taɓa samun irin wannan a waccan gwamnatin da ta wuce Kafin a rufe ta, iya harkar ah, dabbobi kawai ake yi ko kuma ana yin wasu ah, kasuwancin a cikinta.
a a- ana kasuwanci a cikinta sosai kala-kala To yanzu da aka rufe iya ah, bangaren dabbobin aka rufe ko kuma an hada da sauran abubuwan da ake a ciki da an rufe.
eh to ga bayanan da muka samu gaskiya iya harkar dabbobi ce aka rufe don nan ne matsala yake Waɗansu da ke hada-hada a kasuwannin dabbobi da gwamnatin jihar Zamfara ta rufe kenan. Daraktan yada labaran gwamnatin jihar Zamfara ya yi mana ƙarin haske kan dalilin su na rufe kasuwannin.
suna na Nuhu Salihu Anka ni ne eh, Director General Media and Communication. Eh, wannan gaskiya ne haka yake. Ah, an cimma wannan matsayi ne a taron tsaro na jiha da aka yi wato security council meeting da aka yi wanda ya kunshi shi kwamishinan 'yan sanda da shugaban rundunar soja ta nan da ds da shi kwamishina na al'amuran tsaro da cikin gida aka ga ya dace a wurin waɗannan kasuwanni saboda matsaloli na tsaro kasuwannin da aka rufe kuma guda takwas ne akwai biyu akwai waɗanda ƙananan hukumomi kamar anka da safe da birnin magaji da kuma gusau na san ka ce dalilai na tsaro amma balo-balo idan za ka bayyana wa mutane waɗanne dalilai ne waɗannan to abin da ake zargi shine waɗannan kasuwanni saboda sun yi lungu sun yi cikin daji ana amfani da su wurin kawo irin shanu da kuma dabbobi waɗanda su mutanen da ake zargi barayin daji suka sato saboda wurin ya yi musu kusa saboda haka a nan ake kawo waɗannan dabbobin sai a loda su a cikin motoci a kai su waɗansu kasuwanni na waɗansu jihohi to wannan yana daga cikin dalilan da yasa aka ga cancanta a rufe waɗannan kasuwanni.
Mun tattauna da waɗansu da suke hada-hada a waɗannan kasuwanni sun bayyana cewa ba iya dabbobi ake sayarwa cikin kasuwannin da aka rufe ba. Iya dabbobi aka hana sayarwa ko kuma komai da komai ne gwamnati dakatar.
Ai in ka ji bayanin da yake kasuwannin dabbobi aka ce wato kara to kuma aka ce kasuwar dabbobi ai kaga dabbobi kawai ake sai da wurin ba ce kasuwar gari ba. kasuwan dabbobi kawai aka ce aka rufe na waɗannan wuraren.
Na'am. Uh, jama'ar uh, yankunan da aka rufe kasuwannin nan sun bayyana cewa sun ji daɗi da aka rufe waɗannan kasuwanni kuma sun bayyana mana cewa eh gaskiya ana kawo dabbobi na sata ake sayarwa a waɗannan kasuwanni. To amma sun ɗan bayyana jin tsoronsu ganin cewa uh, wane mataki kuma za a ɗauka nan gaba kansu waɗannan 'yan bindiga tunda waɗannan dabbobi da suke sayarwa nan suke samun kuɗi to suna fargabar kar su koma kuma su rika ɗaukar su ba dabbobi ba tunda an hana sayar dabbobi.
Wato idan za ka yi tuna ɗaya daga cikin koko manyan manyan kudurorin shi gwamnan mu na yanzu mai daraja His Excellency Dr. Dauda abu na farko shine gani ya kawo tsaro ga rayuka da kuma dukiyoyin jama'a. Wannan yana daga cikin matakan da aka ɗauka na tsaro kuma shi ma kanshi wannan matakin da aka ɗauka na wucin gadi ne ba a ce na dindindin ba. saboda haka za a ci gaba da nazarin al'amura a duk lokacin da aka ga al'amura sun sauya to ita ma gwamnati za ta sauya a tunaninta kuma insha Allah dukkan matakai da ya kamata a ɗauka tsakanin ita gwamnati da jami'an tsaro da waɗansu hukumomi da suka hada da sarakuna duka ana ana ɗauka domin ganin an kawo tsaro a cikin jihar Zamfara.
Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga nan Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiya trust ko a twitter.com slash aminiya trust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma ta tunin radio. Sai kuma ta Trust Radio ta kafar intanet a trustradio.com.ng. da kuma waɗansu tashoshin FM abokan mu a Najeriya. Tumadalla A farkon shirin kun ji waɗansu daga cikin masu hadar dabbobi a kasuwannin da aka rufe a jihar Zamfara, kuma kun ji ta bakin gwamnatin jihar. Yanzu ga wani mai sa ido akan harkokin jihar da tashi fahimtar.
Sunana Ibrahim Aliyu daga Zamfara. To, kasan aka ce wai wani lokaci mai kallo gwanin dan wasa. Mun wayi gari safiyar jiya da sanarwar dokar rufe kasuwanni hudu ko kuma kasuwanni daga ƙananan hukumomi guda hudu. Daga ciki akwai karamar hukumar safe wadda take da kasuwa biyu daga ciki. Akwai karamar hukumar maru wadda take da kasuwa biyu daga ciki. Sai karamar hukumar anka da zurmi local government. To kusan kuma in ka kalli duka locations ɗin wa'annan kasuwannin kasuwanni ne wa'anda suke da alaƙa ta kai tsaye da mutanen da suke karkara musamman talakawa da kuma su kansu ba'alin jihar zamfara ma'ana mutanen fulani haka. To kuma ba da yawa take tafiya tsakanin harkar cinikin dabbobi wanda fulani da aka san da dabbobin to amma dai an wayi gari kusan da dama daga cikin dabbobin na mutanen gari ne da za a iya kila karbewa a gonakinsu da saɗansu kuma a kai kasuwa su amma karfe baya amo sai da uwansa ana samun mutanen gari waɗanda da su ne ake haɗa kai wurin shigar da wani dabbobi ta hanyar da ba ita ce dace ba ma'ana ta hanyar sai da kayan sata so ina ga ita gwamnati ita ke da sahihancin dalilin da sa ta ɗauki wannan matakin amma dai kusan akan samu tashin tashina wajen shigo da ino dabbobin sata a kasuwa so tari za a rutsa gila mai dabbar ya zo ya gane wasu lokuta akwai tsare-tsaren da idan ka gane dabba ka za a baka abunka so amma dai kama ana son a demotivating din shi wannan harkallar ne da ake wanda ina kir tsammanin shi yasa dalilin gwamnati ta ɗauka wannan matakin To, a kama mala awal eh, a baya an yi gwamnatoci da suka ɗauki irin waɗannan matakan kamar gwamnatin tsohon gwamna abdulaziz ziyari ya ɗauki matakan rufe wasu kasuwanni daga baya aka buɗe haka gwamna wanda ya bar gado matawalla kenan shi ma ya rufe wasu kasuwannin kuma kusan za a iya cewa gaskiya abin bai kamar kwalliyar ta biya kuɗin sabulu ba domin an ci gaba da yin abubuwan da ake hasali ma wannan matakan da ake ɗauka a zahirin gaskiya babu abin da ke haifarwa sai ƙara matsanta ma jama'a bisa ga halin matsi na rayuwa da ake fama da shi wannan shine gaskiya zahirin abin da yake faruwa to a irin taka mahangar me ya kamata a yi idan ana so a shawo kan wannan matsala tunda kusan ka ce rufe kasuwannin ba shine maslaha ba.
idan an so a shawo kan wannan matsalan Hmm.
ina ga ba rufe kasuwa ba ne muhalli shahid tunda kusan kowace kasuwa yanzu a jihar zamfara tana da tsari na misali shugaban kasuwar dabbobi akwai sunan sarauta shi da ake da yake da shi a kowace kasuwar wani kowane gari da ke ci ban manyan kasuwar da ake sayar da manyan dabbobi kenan daga cikin tsare-tsaren da suke da shi shine a dole kafin ka siya har photographers suna da wayanda suke kula da ɗaukar hoton kowace dabba da za a siyar da receipt da komai Hmm.
as evidence so that koda wani abu na tashi baya to ga yanda aka bi har aka tantance dabban nan aka siyar da ita so kaga akwai wannan tsarin ko matukar ba sa'a mashi aka yi ba so ina ganin kan babu buƙatar rufe kasuwanni wanda gaskiya haifar da matsi ne yake wa mutane a halin yanzu
To ma sauraro da wannan bayani na Aliyu Ibrahim wani mai sa ido akan harkokin jihar Zamfara shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. Sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. A madadin abokin aiki na Muslim Muhammad Yusuf Muhammad Awal Suleiman ne ke sallama da ku daga nan Daily Trust. Ku huta lafiya.